To, jama'a, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, Jama'a masu saurari ma kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a harka ta shida ke ga da za mu shiga a karatu na tafsirin Kur'an wanda Shak Malam Nasir Shak Ado Musa yake mana a wannan ya sunan shi nan tasha. wanda yake mana tafsiri a cikin wannan watan Ramadana yau muna da 9th uh, April muna cikin 9th April 2022 wanda shak zai ci gaba da wannan karatu na tafsiri wanda kans kan kansa yake janyo baki in ya janyo bakin sa'annan ya fassara alhamdulillahi shayi ya yi mana karatu a kan uh, sunan shi nan uh, suratul bakara wanda shayi yake karanto mana a bi mana yanda za ka yi azuminka da kuma sallolinka yanda azuminka zai cika kuma da jama'a da yawa ake kawo tambayoyi a cikin haka wanda shi ya fassara mana insha Allah mun an aje wannan tambayoyi za mu saka shi later in Allah ya so ya yarda shai yayi mana karatu sosai a kan sallanka da masu duban internet kaga suna sallah a cikin jirgi ana sallah a cikin jirgi kai ma ka gani kana kwaikwayo kai shai ya nuna mana wannan mazhaban imam malik ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba boza san da zuwa yayi ba ko kan sunan shinga rakumi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sallah kai ba yasa hujja ne a kai cewa ba za a yi sallah a cikin jirgi ba yasa kaka ga wasu suna yi in kaga ana yi akan internet wala Allah kai Indiya ka gani kuma Indiyan da sauransu da kake gani wala Allah mazaban su da namu ba ɗaya bane mu West Africa namu daban sa'annan kuma shayi ya ci gaba ya nuna mana sallah da azumi da ake yi da amai kaga mutum yayi amai cikin azumi ko yau a gidana ya afku wanda karatun shayi ya iya ya bani dama na gyara wannan kai tsaye kaga mutum yayi cikin azumi kaga ya sunan shi nan ya yi amai shi kaga mu ce a wai ya kamata ya ci abinci ya sha ruwa azumin sa ya kare shehi ya nuna mana a'a ba haka bane kaga amfanin karatutuka shehi ke karatutuka shehi ke shahannan mu kenan shehi ya nuna mana cewa wanda kai da kanka ka kirkiro ka saka hannu bi ma'ana wani abu ya ce kunka shi kana ga ka kirkiro ka saka hannunka domin ka yi amai wannan abu ya sake ka kai ka janyo wannan aman azumin ka ya karye amma kai tsaye ka yi gyatsa wannan baya karya maka azumi gyatsa kai kuma miyau ya sarrafa shi ka wurin alwala she ka tattufar da miyau ka tattufar da miyau kana gani she miyan duka ya ba kai ka bambanta wannan miyan da ruwan ba ka iyawa she ya nuna mana wannan baya karya azumi she ya direct mu ya guguda mana ababa da yawa har ya kai inda she yake gwada mana azumi da sha'awa sha'awan mata azumi da sha'awan mata duk she ya gyara mana a cikin wannan tafsiri kuma ya kawo mana kafara ya bambanta mana kafara na rantsuwa da kafara na azumi shehi ya kwatar da hankalinsa ya mana bayanin haka alhamdulillahi halka ta shida ke ga da za mu shiga a cikin wannan tafsiri wanda shehi kan kansa yake yake karanto ba yake jan baki ya kuma fassara mana har wa yau kaman za mu shiga ne kaman wancan kaga shayi daɗin da ake ji a karatuttukan shayi da kaga jama'a suna bibiya sosai. Shayi tafsirin da shayi yake muna, shayi baya zuwa ya karanta maka fatiya yau, gobe ya ɗauko na shi karanta maka, jibi ya ɗauko ikhlasi da sauransu zai a'a. Mun taba tafsiri da shayi akan fatiya ɗaya, wallahi wannan kuma wasu mallumma sun testify a ciki, saboda wurin ‘yan kira akwai mallumman da suka kira last year suka cewa lalle sun ji karatu, malamai fa wai lalle sun ji karatu. sai ya ɗauki kwana goma a fatiya ɗaya ba mu kare ba ba mu ma gama ba fatiya fatiya domin shehin ya ɗauko alhamdu wannan alhamdu alifin da ke cikin shehi shi ya kubbasa maka ya nuna maka ma'anan shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to wannan ake gwanewa an kware a cikin tafsiri to ka duba tun da muka fara aya fa aya aya a cikin suratul bakara har yau ba mu kare ba halka ta shida ke ga halka ta shida ke da kuma duka ka duba abin da shayi zai gaya maka jiya wallahi daban ne abin da kuma zai gaya maka a yau kuma ababen da shehi zai gaya maka a cikin aya ɗaya za ka samu akwai masu tambayoyi daban-daban daban-daban daban a ciki har wasu tambayoyin ma yana nan kuma kan da muke ɗaukan tambaya muna amsa tambaya biyar a rana ba a ɗaukan kira audio za ka yi in kai audio za mu buga shi ya fassara mana shi yasa ku bar mu kasa kunne tunda yanzu an zo an tattaru ku bar mu kasa kunne mu ji wani irin karatu shai zai zai ciga mana a yau a cikin suratul bakara dai guda gudan ba mun gama ba shehi na fassara mana kan da zamu mu gyara azumin mu mu gyara kuma sallolin mu hatta ma ba sallan farilla ba hatta sallan nafila shehi yana gyara mana anan a cikin tafsirinsa Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata ta jama'a ku bar mu kasa kunni mu ji karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya maulana maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir la'inir rajim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو tare da yardan Ubangiji mai kowa mai komai ya kawo mu wannan rana mai albarka rana ta wato lahadi wanda ya yi daidai da wato goma ga watan Ramadan insha Allahu za mu yi daidai da kuma wato sha nawa ne ga watan Efir goma ga watan Ramadan daidai goma ga watan Efir wanda insha Allah za mu ci gaba da 2022 za mu ci gaba da tafsirin mu kamar yadda shi jagoran wannan shafi mai albarka sarki zaki MKK ya gabatar da sanarwa za mu ci gaba da shiri yau tara kai ga watan hudu 2022 za mu ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani wanda yau insha Allah shine kwana na shida insha Allahu a tafsirin. Da farko ina mika sallama da gaisuwa ga dukkanin musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan kuma muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan dama, ya ba mu iko, mu kasance cikin bayansa musulmai wanda da mu aka tashi a wannan lokaci cikin masu faɗin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muna mika kuma godiya ma dukkanin tashoshi wanda suke saka wannan tafsiri mai albarka musamman ta kafafen yada labarai na rediyo da TV da kuma uwa uba shafin nan na rasulun aminun sarki zaki mkk wanda a daidai wannan lokaci ya gabatar da sanarwa na wannan tafsiri da insha Allahu yanzu za mu tashi a inda muka tsaya cikin suratul bakarati wanda muka kwan bayani jiya yau insha Allahu a nan za mu tashi ƙarƙashin faɗin ubangiji wa ilahukum ilahun wahid نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yau za mu tashi aya ta 63 yanda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa wa ilahukum Allahnku shine ilahun wahid Allah makaɗaici wanda ya cancanci abauta masa wanda ake ce masa al'ilahu wanda yan anta al'ilahu shine abun bauta wanda ya cancanci abauta masa da gaskiya shine Allah subhanahu wata'ala makaɗaicin sarki wahidun shi kadai yake ba shi da na biyu wanda shi ne kadai yake duke da mukamin nan na ahadiyya wanda shi kadansa yake shi ne tallintal wanda ya samar da kowa ya samar da komai bayan shi babu na biyu huwal awwalu allazi la ahada ba'dahu wanda shine na farko wanda bayan shi babu wani ko kuma la ahada qablahu allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa huwa al-awwal alladhi la qablahu ahadun wa la qablahu shay'un shine wanda yake na farko wanda babu wani abu kafin shi sannan kuma babu wani abu a gabansa shi yasa wato Allah subhanahu wataala yake cewa ilahukumu ilahun wahid shi kadai yake ba shi da wani abokin tamka abokin tamka shine wanda ya daidai da Allah a cikin sifofinsa ko ya daidai da Allah a cikin ayyukansa ko ya daidai da Allah a cikin aikinsa na zatinsa ko ya daidai ga Allah madaukakin sarki a cikin buwayarsa wannan babu kowa babu komai sai Allah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkaninmu ga Allah muke mai da dukkanin al'amarinmu, kuma ga Allah za mu koma ga dukkanin al'amarinmu. Sai haka babu wani wanda ya cancanci abauta masa da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, shi kaɗai ne ya cancanci abauta masa da gaskiya. Babu wani wanda yake rike da mukami na, na wato uluhiyya in ba Allah maɗaukacin sarki ba. Shi kaɗai ne yake rike da mukami na ilahu kuma shi ne kaɗai abin bauta shi ne ya cancanta abauta masa a girmama shi cikin sufofinsa a girmama shi cikin zatinsa a girmama shi cikin ayyukansa to Allah yake gaya mana wa ilahukum ilahun wahid wannan ubangijin ku shine Allah subhanahu wataala shi kadai yake la ilaha illahu babu wanda ya tantanta ku bauta masa da gaskiya in ba Allah subhanahu wataala ba me dalili Allah yake ce mana huwar rahmanur rahim shine ar-rahmanu wanda ar-rahmanu dinnan suna ne kuma sifa ce ga ubangiji wacce kuma take sufa ne ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahimu mai jin kai wanda jiya mun dan darsa na bayani akan menene arrahmanu menene arrahimu to sunan naki ne na Allah madaukakin sarki wanda ya kadaita da zatin sa shi kadai Allah subhanahu wataala kai mana rahma Allah ka ji kanmu na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون wannan aya da aka karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يا daga cikin ayoyi wanda suke tabbatar da samuwar ubangiji madaukakin sarki lokacin da Allah subhanahu wata'ala wato annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa annabi ya tabbatar wa mutane cewa ilahukum ilahun wahid Allahn kunnan Allah shi kaɗai yake ba shi da tamka ba shi da abokin tarayya. To Yahudawa sai suka yi wani amfani da wani tactics na kaɗar da hankalin mabiya, ta yadda sai suka samu wasu daga cikin mabiya sahabbai suka tambaye su annabinku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haka ne. To mu annabinmu shine annabi Isa, mu kuma wannan sai annabinmu shine annabi Musa. annabi isa yana da ayoyi wanda ya zo da su daga ciki annabi musa ya zo da sanda wanda wannan sandar idan an ɗaga ta haske ne yake buwaya saboda hasken nan na annabta irin ta annabi musa alaihissalatu wasu kuma suka ce to haka ne annabin mu annabi musa alaihissalatu idan ya saka hannu a cikin alkur'ani a cikin hammatansa hannun nan yakan fito ya dinga yin haske in ya sake sanda sandan takan zama maciji sannan kuma ya yi aya na wato ruwa ya zama jini abubuwa makamanta wannan kuma musuluncinku ya inganta shi ya tabbatar kamar yadda Allah da kansa yake gaya mana cewa lallai annabi Musa wadmum ya daka ila da nahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra idan ka saka hannu a hammata za ta fito ta zamo haske wannan kuma wato sandanka a atawakkau alaiha wa uhushi bi ala ganami wa li fiha ma'aribun ukhra qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hiyatun tas'a idan ya yadda sanda takan zama maciji mai girman gaske wannan ayoyi ne wanda Qur'anin ku ya tabbatar to wannan aya ne da ke tabbatar da cewa annabi Musa annabi Musa annabin Allah ne gashi ya tabbata mana a cikin alkur'anin ku ya tabbata addinin ku ku menene ayar annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahudu suka ma suka yi tambaya wa musulmi mu tam- annabin mu kenan wannan nasara su ma suka ce to su ma suna tambaya annabin su annabi Isa yakan warkar da makaho annabin su annabi Isa yakan warkar da wanda yake mara lafiya yakan tada mutacce yakan yi kaza yakan faɗi gaibu yana yin wannan duk alqur'ani ya bada labari Allah ya gaya mana cewa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ina ba ku labari wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta bi iznillah ni din nan ina warkar da al akmah wanda yake bebe ikan warkar da wanda yake makaho kai ina warkar da wanda yake da ciwon baras ina warkta da ray- mutattu da izinin Allah sannan kuma wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum in kan ba da labarin abinda za a ci a gida in kan ba da labarin abubuwan da aka ɓoye a cikin ɗaki wannan dukka ayoyi ne na annabin Allah annabi Isa alaihi salam to idan ko annabi Isa yana da wa'innan ayoyin to menene ayoyin annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga tambaya ya rage wa musulmai su je su nemo amsa to wa'innan tambayoyi da suka dinga jerawa wa musulmi sai ya zamto musulmai suka yi gudu suka je suka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullahi ga tambayoyin da ‘yan uwanmu suke yi mana, menene amsan mu da za mu ba su wani aya ne da zai tabbatar da cewa Allahn da ka ce mana Allah ne to samamme ne, wani aya ne. Wani kuma suka ce, a'a ba haka ba ne, su ɗin ne suke tambaya akan cewa idan ka ce wa ilahu kuma ilahun wahid, la ilaha illahu, Allah shi kaɗai yake babu wani Allah sai shi, wani aya za mu tabbatar da shi ɗin Allahn akwai ne. Wasu sun tambayi manzo Allah ya tabbatar musu da Allah aya na Allah shi ya samamme ne wasu kuma suka tambayi manzon Allah ya tabbatar musu na ayar cewa shi din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tantance ya zamo annabi wanda ya kamata a bi shi to wannan shine shi Allah ya ba su amsa da wato hikima wanda yake bayyananniya shine Allah subhanahu wataala yake ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi ya rasulullahi ka gaya musu lalle a cikin halittan da Allah ya yi wa sammai wal ardi da kasai wannan sama ɗin kawai ka kalli sama a ce maka Allah ne ya halicce shi wal ardi sannan Allah shine ya halicci ƙasa wa ikhtilafil layli da yanda dare wan nahari da yini suke shiga junansu wannan ya tabbata ya kamata ya zamo aya wal fulkin lati tajri fil bahri da irin jirgin ruwa wanda yake yawo akan ƙasa a cikin kogi bima yanfa'un nasa zai ɗauko kayan da zai amfani mutane wa ma anzalallahu minas sama'i da irin abin da Allah ya saukar daga sararin sama mimma indan ruwaye fa ahya bihi al-arda bayan da kasa ta kekashe ta bushe ahya bihi al-arda ba'da mautiha wannan ruwan yazo Allah ya rayar da kasa bayan ta mutu da wannan ruwa wa baffa fiha min kulli dabba sannan ubangiji ya wato da wannan ruwan min kulli dabbatin duk wani abu mai rarrafe a doron kasa wa baffa fiha ya watsu a cikinta saboda ya samu ni'ima ya samu abin da ya safu wa tasrifin riyahi da yanda iska yake kaduwa yayi gabar yayi yamma was sahabil musakhkhar baina samai da yanda wato girgije Allah ya hore shi a cikin sararin samaniya la ayatin ayoyi ne liqaumin yaqiluna da suke tabbatar da samuwar ubangiji daga dukkanin mai hankali wannan aya idan muka ce zamu dauko ma'anarsa tana da mugun fadin gaske inna fi khalqis samawati wal ardi Allah ya ce me hana kuna tambaya akan samuwan Allah me yasa kuke tambaya akan shin Allah samamme ne ba ku yi lura da inna fi khalqis samawati cikin rayuwan sammai halittan sammai baki daya idan kuka kalli yanda Allah ya halitta sammai sama wato dabakan an dabakin sama akan daya sama akan daya wanda Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani yake gaya mana cewa wato tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الذي خلق سبع سماوات طباقا wannan inna fi khalqis samawati wal ardi to bar ku jiya Allah yake tabbatar muku samamme ne fi khalqis samawati wal ardi allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine ya halitta sammai din nan guda bakwai rufi bayan rufi dabaki bayan dabaki daya bayan daya ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فالجي البصر هل ترى من فطور sararin samaniyan nan har yanzu tun da ka tashi ka kalle shi a kalansa bai taba hujewa ba hal tara min fudur su marji albasar karratain yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir har yau ka sake kallo Allah ce in ba ku kalla ba da zai tabbatar muku akwai samun Allah to da Allah ku sake daga ido ku sake mai da kallon ku ku sake daga ido ku har kai yankalib ilaikal basaru khasi'an idan ka ne zai zamto ya gagara kallansa ya dakushe wa huwa hasir ولقد زينا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير والذي كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله يا بام labari wannan sararin samaniya Allah ya mata ado da kawa da taurari ya sanya wata a sararin sama tana zaune ya sanya rana iya wannan ya ishe ku ku yarda da malakutun Ubangiji, da buwayen Allah, da fifitonsa, da ƙarfinsa cewa babu wani abu da ba yana tabbatar da samuwar Ubangiji maɗaukakin sarki bane ba. Kisa Allah ce, idan kuna neman aya da za ku sanni, to ku duba wannan ku san waye ya yi su in babu wanda ya yi su to ni ne, ni ne Allah. Kisa Allah, Allah yake cewa shi ne Allah, shi ne Allah yake gaya da wani uslubi. Dama manzon Allah ya gaya mana tafakkaru fi ayatillahi ko kuma tafakkaru fi khalqin lahi wala tafakkaru fil khaliqi fatuhlik ku yi tunani cikin ayoyin Allah amma kada ku ce za ku yi tunani cikin Allah din yaya Allah yake sai ku halaka to tunda kuna neman ku san samuwar ubangiji to halittan Allah shine zai kai ku ga samuwar ubangiji to shi yasa Allah sai ya nuna musu ba wai tambaya za ku yi a wujudiyar manzon Allah ba ba tambaya za ku yi a makaniyar manzon Allah ba ba tambaya za ku yi a wujudiyar ilahiyya ba ayat dalail wanda da ku rike su su kai ku gane Allah shi ake bukata to shine ga sunan ayoyin inna fi khalqis samawati lallai in kuka dubi wanda ya halitta sammai wal ardi ku dubi wanda ya halitta kasa wanda wannan ayan din nan wa fil ardi ayatun ita kanta kasan nan in kun duba aya ce tunda take bata taba tsufa ba kuma wannan kasan bata taba burmewa ba kuma wannan ƙasan ita take ciro muku da tsirrai su tashi su rayu su mutu su take su rayu ku ɗebi ƙasan ku yi abin da ga dama da shi ba a yi ta kamar roba ba duk wannan la'ayatin liqaumin yaqilun aya ne ga masu hankali shi da kansa Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa wannan ƙasa ɗin Allah ya shimfiɗa ta a doron ƙasa sannan kuma ya sanya duwatsu wal jibal autada ya sanya duwatsu su zamo su ne kaman ƙusoshi da suka danna duniya dukka wannan bai ishe ku aya bane ila ayatul liqamiyatun wa ikhtilafil layli wan nahari dare dai taho rana zai zo dare zai zo yini zai zo da dare da yini din nan babu wanda zai ce maka ga lokacin da yini ya zo ga lokacin da dare ya zo hasali babu wanda zai san lokacin da suke exchanging wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatul liqamiyatun shi ma fa aya ne ga wanda suke da hankali ya zamu mu gane wannan Allah ya gaya mana cewa wa'innan dare da rana ɗin nan a cikinsu akwai aya kamar ya sanya su ne ayoyi domin wanda da ku na kirgen shekaru a cikin suratul isra'i Allah yana gaya mana cewa wannan waje annan laila wan nahara ayatain wa mahauna ayatan lail waje anna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinin wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila ubangiji ya gaya mana cewa waje annan laila wan nahara ayatain da dare da yini dukka mun sanya su ne su zama ayoyi guda biyu. Ayar dare aya ce wacce take mun shafe ta muka tabbatar da ayar rana. Waje an laila wannan har ayata ne, fa mahauna ayatan lail. Ayar dare din sai aka shafe ta, waje an ayatan nahari mubsiratan. Ayan yini sai muka sanya shi ana iya kallon shi. Litabtagu fadlan min rabbikum domin ku nemi falala daga ubangijinku. Wali ta'lamu adada sinina wal hisab. ba dan dare ya zo rana ya wuce ba da ba kusa ku kirge ba kullum ana zaune addimin da'imun dan adam bai karban wannan dole yana buƙatar canji Allah sai yayi muku wannan to la ayatin liqaumin yaqilun shi ma in kun yi tunani aya ne da ke nuna samuwar ubangiji madaukakin sarki waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas idan kuka duba al fulk jiragen ruwa wacce tajri take gudana fil bahri cikin kogi bima yanfa'u an-nas da ta kai abinda mutane za su amfana wannan mala ayatin liqaumin yaqilun aya ne ga mutane masu hankali idan kuka dubi irin yadda jiragen ruwa suke hawa kan ruwa wanda da za ka ɗauko ɗan ƙaramin boris ka ɗauko ɗan ƙaramin boris ka cilla shi a saman ruwa wannan boris ɗin zai lime can cikin ƙasa amma abin mamaki sai ga nan jirgin ruwa zai iya ɗaukan boris biliyan nawa a cikinsa zai ɗauki akwai jirgin ruwa mai ɗaukan kwantena kusan dubu ishirin akwai mai ɗaukan kwantena dubu sha takwas dukka wannan jirgin za ka ɗauke shi ka kulla shi ka tura shi cikin ruwa to jirgin nan zai tafi tsaf kuma idan ya tafi zai haukar ruwan ya kai ku inda ake so Allah ya yi wannan wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakkil anfus ya yi muku wannan baiwan shi ma la ayatin liqaumin ya'qilun aya ne ga masu hankali ku duba cewa kai yanzu dan adam ba za ka iya hawa kan wannan ruwa ba za ka limi kuma baka kai jirgin nauyi ba amma Allah ya yi wannan domin jirgi wal furkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u nas tana yawo a cikin ruwa da teku don abin da mutane za su amfana wanda kuma har yau babu wani abin da ya kai jirgin ruwa daukan transportation kayayyakin da zai dauka daga nan ya kai shi nan daga nan ya kai shi nan don mutane su amfana babu irin ya jirgin ruwa wanda da za a ce wannan karatun scientist ne za su dauke shi sai dirasan wannan ayar to abu ɗaya kawai in an zauna za a tara lokaci ba mu gama bayanansa ba saboda sirrin da Allah ya aje a cikinsa. La ayatin liqaumin yaqilun shi ma wal fulki allati tajri bil bahri aya ne bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in idan kuka babar wannan ku duba yanda Allah yake zubo da ruwa minas sama'i daga sararin samaniya wannan ruwan zai sauko ne daga sararin samaniya duro Allah subhanahu wata'ala kun rasa daga ina ruwan yake yiwa kowa yana da irin lissafin sa ce tiriri ne a ce menene a ce high degree menene wannan duka kowa faɗi yake yi amma dai ruwan dai Allah shi ne yake yin ruwa daga sararin samaniya babu wanda ya sani Allah shai Allah zai kirkiri ruwa sannan ya zubo da wannan ruwan kuma ruwan ya suro ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya yi ruwa la ayatin liqaumin yaqilun ruwan nan da shi kuke rayuwa waja'alna kulli shay wanda komai Allah subhanahu ta'ala ya saka shi ya rayu da wannan ruwan Allah subhanahu ta'ala sai yayi wannan ya sako mu kowanne abu rabansa daga wannan ruwan zai zubo kuma ba tashi zai ya koma sama ba amma kuma ruwan zai sake zubowa la ayatin liqawmin yaqilun Allah yana gaya mana cewa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya raya kasa bayan ta mutu da wannan ruwan wa basta fiha min kulli dabba duk wani abu wanda yake mai rarrafe a doran kasa abin da ya shafi mutane abin da ya shafi dabbobi abin da ya shafi gidaje abin da ya shafi koma menene ubangiji shi ya bada dama da Allah ya so yanda masana suke ce duniya kaman kwallo ne to sai ta gangarawa babu wani abin da ya sai ya rayu ko ya tabbata a kuɗaya ko ya za ta gangarawa ne kaman yanda ake ce kwallon ne sai ta gangarawa ta dinga buge-buge ta faɗi nan ta tashi can amma Allah bai yi haka ba wa basta fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi juyar da haske da Allah yake yi iska yayi gabar yayi yamma yayi kudu yayi arewa kuma in Allah ya so wannan iskan ya mai da shi azaba kamar yadda Allah ke bamu labari zaka ji an turo iska wanda ma tazur min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramim wa fi adin zaka ji labarin adawa idan ka kuma irin su alhaqa zaka ji inda Allah ke turawa adawa da samudawa iska a lokaci daya arrihul aqtim akwai sarsarin kalfahar akwai iska wacce take yawo kamar arrihul aqtim da irin iska kala-kala akwai wacce take arrihul aqim akwai wacce take annasim wanda take kada da safiya akwai iskoki daban-daban daban-daban wanda wasu na azaba ne wani na kamshin rahama ne wanda wannan iskan shi yake taimakawa wajen rashin rubewan komai shi yake taimakawa wajen rayuwan komai da shi kuke shaka da shi kuke numfashi da shi kuke dukkanin abin da za ku yi Allah ya ce wannan mala ayatul liqawmin yaqilun Allah subhanahu ta'ala ya aje muku wannan arriyah wanda Allah yake wa tasrifin riyahi wa sabil musakhkhir bain sama'i Allah yace dukkan wa'annan abubuwa din sun zamo ayoyi ne ga mutane masu hankali Allah yace wa sahabil musakhkhir bain sama'i idan iska bai zama muku aya da za ku tabbatar da samuwan ubangiji ba ku duba as-sahab girgije al-musakhkhar bayna samai wal ardi wanda an tanada shi tsakanin samai da kasai wanda wannan girgije bai je sama ba kuma bai soko kasa ba kuma gashi yana sararin samaniya kuma Allah sai ya ruwa daga cikin wannan girgijen ko baka isa ka hurga ruwa ya ruwa ya tsaya a sama ba amma shi kuma Allah zai aje ruwan a cikin girgijen kuma ya zauna sannan kuma ya sako ruwan kuma ruwan ya zubo wa sahabil musakhkhari bayna samai Allah ya hore ga jimare ya tsaya a sararin samaniya yayi yawo an hore masa yayi yanda ya ga dama Allah ce la ayatin wallahi wa innan ayoyi ne bayna samai wal ardi tsakanin samai da kasai liqaumin ya'qilun ga mutane masu hankali a wasu ayoyin Allah yana gaya mana cewa wa fi anfusikum inda za ku duba kanku ma da ku ga aya da ke tabbatar muku Allah tabbatacce ne afala tubsirun me zai hana ku yi ku yi imani da irin wannan hal min shurakaikum man yaf'al min zalikum a wani aya Allah yake cewa wa'innan su ne aikin Allah da suke tabbatar da wujudiyar ubangiji ko akwai wani wanda ba Allah ba wanda kuke itikadin cewa shine mahaliccinku wanda shi ma zai iya irin wannan yayi wannan gwanintan a cikin halittansa sai ku gaya mana sai mu ji menene yayi sai mu duba mu gani mu san cewa kuna da wani wanda ba Allah ba Allah subhanahu wataala yake gaya mana a aya na gaba ubangiji yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وبنجي من أوتين سركي كتوا ومن الناس أتكم متاني من يتخذ أقوى وند ذاك جني يارك أندادا وني أبن سو وني أبن شركة wanda yake ba Allah ba yuhibbunahum yuhibbuhum ya ɗauki wannan addadan kishiyoyi wa ubangiji gumaka yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kaman yanda ake nuna wa Allah soyayya idan sun tashi bautan su sai su wa innan gumakan su kai duk abin da za su yi sai su mayar da shi zuwa ga wannan gumakan amma Allah ya ce wallazina amanu ina ma da sun sani wallahi wanda suka yi imani ashaddu hubban lillahi suna tsananin soyayya wa Allah. Walau yaran lazina zalamu wa'innan wanda suka yi zalunci suke aikata irin wa'innan abun da a ce za su gani is jarawna azaba lokacin da azaba zai bayyana ina ma da za su tabbatar lokacin da azaba ya bayyana annal quwwata dole su tabbatar da cewa al quwwata karfi lillahi ga Allah ne jami'an gabaki ɗayanta babu wani tasrifi babu wani iko babu wani karfi sai ya koma ga Allah liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar wannan babu wani mai mulki sai Allah madaukakin sarki wanda yake shine kadai mabuwayi wanda babu wani buwaya bayan buwayar to wanda suke yi soyayyen wani ba Allah ba suka komai ba cikin Allah ba wa'annan da su Allah subhanahu wataala yake yi yana musu martani akan abin da suka yi wanda da shine suka fake suke tambaya akan a gaya musu ayoyi irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam anan idan muka duba muka koma ga duba da tunani da hankali shine Allah subhanahu wata'ala ya ba su aya na samuwarsa wanda gaba zai ba su aya wanda yake nuna samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin annabta da kundi na annabta to amma Allah sai ya zargi waɗanda suka yi irin wannan aiki da irin wannan tambaya na ta'annuti da irin wannan kushewa da suke yi wa annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan za mu duba tun daga abu na farko annabi Musa alaihi da shi annabi Isa alaihi masalam dukkaninsu babu wani wani aya da Allah ya ba mu wani a cikin annabawa wanda bai hore wa annabi Muhammadu ba ya ninninka wa manzon Allah shi yasa ayoyin annabawa ma gabaki daya ayoyin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama fa minhu ulumul alamina fa adamun bihi ulimal asma'u qabla ta'arufi duk wani sani na halitta daga manzon Allah ne annabi adamun kansa an sanar da shi sunaye ne na komi da komi saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to anan idan abin da zamu duba abin da zamu dauka a ciki shine idan muka duba annabi Musa alaihi salatu wasallam wanda suka kafa hujja da shi annabi Musa ya saka hannunsa a cikin hammata hammatan nan sai hannun ta dinga yin haske mun ba da labari annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah sallam sahabbai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wanda annabi sallam ya kama kan sandan su sandan nan ya koma yin haske saboda hasken hannun manzon Allah sallam ba wai shi ba ya kama bulalan wasu bulalan ya koma haske ya shafa fuskan wani wanda yake baki ya dawo fari ya dinga haske ya shafa irin wannan za a dinga kawowa hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da irin yadda ta yi wannan abubuwa sandansa kuma annabi Musa alaihi salamu an ce ya daki dutse da ya daki dutse sai wannan dutsen ya tsage gida sha biyu ya dinga bubbugar da ruwa mutum kusan dubu goma sha biyu suka sha ruwan suka koshi to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannu ba sanda ba hannunsa ne ruwa ya dinga bubbuga a cikin hannun saboda wato albarkan annabin sallallahu alaihi wasallama hannunsa ya dinga bubbugar da ruwa ba irin na annabi Musa ba dama dutse an sani cewa ya saba al'adar dutse a samu ruwa amma hannu ba a taba samun ruwa a cikinsa ba sai dai jini idan muka duba kissan sayyidina Anas ibn Malik wanda ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je an yi tafiya ana neman ruwa babu ruwa sai wani ne kadai yake da ruwa an dawo yaki a jeji kishi ya mamaye mutane wani ne kadai yake da ruwa a cikin burgaminsa annabi ya ce a kawo ana kawo manzo Allah ya zuba hannunsa ya wanke hannu sai manzo Allah ya juyar da hannunsa kowa ya dinga dauko komai yadda aka cika komai da komai ruwa tukunna kowa ya gagara shanyewa tukun annabi sallallahu alaihi mai da hannunsa kuma ruwa ya daina zubowa ashe Allah ya ba wa manzon Allah aya da ta fita annabi Musa alaihi salatu idan muka ce za mu sake duba ɗaya ayar annabi Musa alaihi salatu wanda suke cewa an ba wa annabinsu shi annabinsu sandansa ta zamto maciji ta zama maciji ta haɗe abubuwa daban-daban daban to wannan ba sai mun duba ba ba sai an yi nisa ba za mu gani a cikin al'umman annabi sallama ba ba ma annabin ba Allah ya hora abin da ya fi wannan idan muka duba cewa shi annabi fa ƙasa ne ya ɗeba a hannunsa ya watsa ce shahatul wujo a yakin badar duk mutanen da suke wajen wanda ba su binsa sai da ƙasan nan ya je shiga cikin idanunsu abin mamaki a tafin hannu ɗaya annabi ibi kasa ya watsa kowa ta shiga cikin idansa wannan mukamin ba ta fi maganan mukamin sanda da ya zama maciji ba ya haɗe macizai wannan ƙasa ne tafin hannu ɗaya manzo Allah ya fura shi yana hurawa ta shiga idon kowa duk wani makiyinsa sai ta shiga idansa ƙasan da take da ilimin da za ta ware wannan mabiyinka ne wannan makiyinka ne wannan mabiyinka ne wannan makiyinka ne idan muka tsallake wannan dama maciji yana da hankali dama an san maciji dabba ne yana iya yi farauta da kansa amma ƙasa yaushe aka san ƙasa ta, ta iya bambance wane wane ne ba ta san wannan ba to kar mu tafi da nisa annabi isa alaihi salatu idan ya raya mutacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ruwaya ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya raya mutacce ya raya mutattu idan ayi maganan cewa ya faɗi gaibu manzon Allah ya faɗi gaibobi gaibu sama da dubu wanda muna da ruwayoyi wanda annabi dinga faɗi za a yi kaza kuma an yi za a yi kaza an yi wasu daga cikin munafikai sun zo sun ce manzo Allah dabban manzo Allah ya bata bayan an dawo daga yaki an rasa taguwan annabi sai suka dinga ce ai da annabi ne da ya bada labari da annabi ne da ya san yadda dabban yake ba su sani ba sun zo gaban manzo Allah sun zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi gana hawaye annabi yana cewa a wasu mutane sun ce taguwa ta ta bata da annabi ne da na san yadda take yace to ku je ku wane da wane ku je waje kaza ga taguwar a waje kaza a jikin bishiya kaza tana daure da kaza manzo Allah ya sifanta taguwar a wajen yace za ku je ku same ta tana cin ganye iri kaza kuma suka je suka samu wannan taguwar a wajen to in muka ce za mu yi bayanin gaibiyat na annabi suna nan da yawa wanda akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam bil gaibi ko akhbaruhu bil gaibi wanda ya dinga bada labari da ilimin gaibi wannan suna da yawa in mun duba labarin kissan annabi lokacin da zai hijira manzo Allah sallama ya fito sai aka ba da shela duk wanda ya nemo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za a bashi sarauta za a bashi raƙumi kaza za a yi kaza za a yi kaza ɗaya daga cikin sahabbai lokacin bai musulunta ba sai ya biyo manzon Allah da ba shi ya ga hanyar da annabi ya biyo annabi sallama sai ya ga manzon Allah sai ya zara takobi zai haura sai dokinsa ta kama ƙasa ƙasa ya kama dokin sai ya kwale kira ya rasulullah sai na bakar yace ni ina tafiya ina waiwaye annabi ko waige baya yi annabi ka cece ni manzo Allah ya cece shi da kasa ya kama dokin ya gwiwa da ya sa iya kafan kofato sai ya sake fitowa yana yana da nufin zai sake fitowa wajen manzo Allah kasa ya sake kama dokin sa duk gwiwan dokin ya bizne har cikin har cikin gwiwa ya sake kwale kira annabi ka cece ni manzo Allah ya cece shi sai ya ce ya rasulullahi kaji kaji kaji halin da ake manzo Allah ya ce to zan cece ka amma ba za ka je ka gaya musu kaza da kaza da kaza ba yace ya yadda sunan shi Suraqatu ibn Malik yace annabi na alƙawari in ka cece ni in na juya zan kada kansu manzo Allah sallallahu alaihi masa izini yace masa Suraqa ya koma ya tafi Suraqa ya dawo hanya zai tafi ya juya annabi kowai gebe ba manzo Allah ya ce masa ya Suraqa Suraqa to sai ya tsaya yace masa yaya za ka yi a ce yau an daura maka kambin Kisra wani irin hali za ka ji yaya za ka ji saraka sai ya shiru ya ce ni din manzan Allah ya ce masa kai kuwa sai ya shiru kawai sai ya tafi ya ce wannan ai kawai irin labarai din nan ne irin na wani bai yadda ba bayan nan sarakatu ya zo ya musulunta bayan nan a mulkin manzan Allah ya bar duniya mulkin sai na Umar Abubakar sai na Abubakar ya bar duniya mulkin sai na Umar an je an ci katangan da yaki an fasa kasan sai ga sai na Umar sai ya dauko wannan kambin kisra din sai ce ina surakatu ibn malik aka ce gashi nan sai dora masa akai yayi ta kuka yayi ta kuka yace lallai manzon Allah ya gaya mini cewa za a daura min kambin sarkin da duniya babu kaman shi wannan annabi sallama yayi fa a lokacin fa yana hanyar hijira ne na neman rai amma yana bada sarautar da tafi kowane sarauta ta duniya dan kasancewa ba wai gazawa bace kawai wannan wato mukami ne ayi hakan kuma shine dama abin da Allah yake so to wannan idan muka ce da mu dauko babu wani annabi da Allah ya bashi wani daraja wanda bai ba manzon Allah ba annabi Isa yana ba da labari unabbiukum bima ta'kuluna dan yana ba da labarin abin da za a ci manzon Allah yana ba da labarin abin da ke cikin zuciya wa ma tadakiruna fi buyutikum manzon Allah yana ba da labarin abubuwan da ke gidan aljanna manzon Allah na nan duniya yakan gaya musu aljanna akwai kaza akwai kaza ba ana maganan fi buyutikum ba fi manazilikum aljanna sannan fi manazilikum fil janna manzala na bada labari sannan idan aka tsallake muka ce annabi isa cewa wa ubrul akmaha wal abrasa yana warkar da wanda suke makafi da masu cuta manzon Allah rigansa ne sai da tuna ummu salama suke jikawa kuma a bayar wa marar lafiya ya shayi koshi alhafiz ibn hajar ya kawo wannan hadisi da sauran wasu daga cikin jubban manzon Allah sallama al-imam al-bukhari ma ya kawo wanda ana jika jubbar rigan annabi ba wai hannun annabi ba rigansa annabi isa sai ya yi addu'a ya tsaya ya roki Allah ya yi nafila mamza Allah sallama umarni kawai yiwa abin Allah yake gashin annabi sallallahu sallama yake ceton al'umma ba ana maganan jikin ma'aiki da makamantansu ba saka ayoyi na annabi shi annabi Allah da kansa ya faɗa shi ne ma ayan shi ne hujja ɗin kamar yadda je mun faɗa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda malamai sun tafi kan cewa al-bayyinati shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce mana hatta ja'ahumul bayyina albayyinatu innan nan ma shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saka to Allah subhanahu wataala yana gaya mana wa minan nasi a cikin mutane akwai man yattakiz wanda suke roƙon andadan masoya min dunillahi ba Allah ba yuhibbunahum suna son suka hubbillahi ka ce san da ake wa Allah wallazina amanu amma wanda suka yi imani ashaddu hubban lillah suna son Allah fiye da tsananin sanin so walau yaran lazina zalamu ina ma da azzalimai wanda suka ƙi su imani da annabi da su gani id yarawna al'azaba lokacin da Allah zai bijiro musu da azaba annal quwwata su tabbatar da ƙarfi lillahi ga Allah ne jami'an gabaki daya nan ubangiji zai fara mana labarin kafirai da halin da su kasance a ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu Allah ya karya sa mu cikin su ya tseratar da mu wanda gobe insha Allah za mu tashi akan wannan inda tambayoyi za mu amsa su wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته نعم
to wa alaika salam ban jin kunni wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala to alhamdulillah jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki mkk alhamdulillah mun gode wa maulanmu shek malam nasir shekaru musa Eh, shayi gaskiya ne, a gaskiya ne naga jama'a suna maganan cewa account number insha Allah in muna jiran shai ya dawo gida in shai ya dawo gida saboda wannan watan Ramadan da ake yi ya kamata mu saka account number sannan mu da shai ma mun yi shawarwari akwai wayanda ke neman taimako akwai mutane da yawa da suka biyo mu ta kasa ba mu fara nuna ba akwai wanda ta zo kuka ma take yi cewa aurenta ya kai aurenta na biyu ke ga Ah, gaskiya na farko da yake iyayenta ba su da karfi su daura mata aure a yi mata auren auren ya ya rushe ga na biyu nan kuma an sa wai bayan sallah kuma ga kuma ah, mun mun shawara sa ku samu akwai ba na son in komai da gaugawa ne akwai masu taimako da yawa da ya kamata a musu kuma tafsirin nan da yake yi, sadakan da za a yi na sunan shiga na zakka da sauran ababa duka duka insha Allah Allah zai dawo da shi gida lafiya Ah, ba na son mu yi komi da a gaugawa shi yasa Sheikh Tijani Ahmed Allah saka maka da alkhairi insha Allah jama'a ku yi hakuri in shi ya dawo za mu saka wannan account number din eh Allah ya so ya da kuma ba account number kaɗai ba mun yi shawara wannan group na Rasulun Aminin da na taimako da za a yi na taimakawa tallafawa bayan Allah da komai ah, group team gaba ɗaya ah, mun yi shawarwari kamar kan da dai nake gaya muku ba na son in yi komai a cikin gaugawa a cikin gaugawa sa ku samu hakuri insha Allah dukka ba abin da ba za a yi ba in dai Allah ya dawo da shayi lafiya ah, sa'annan da team din gaba daya abin da sa nake can Allah ya dawo da Sheikh Sheikh lafiya ina son ko me za mu kuma Sheikh shi ma yana ciki yana ba da participate yana participate saboda kun ga harkan auren nan ba ni kaɗai bane ni da shayi ne amma jawa dewa na so a mallaka min ne kaɗai ba ni kaɗai bane da ni da shayi ne shayi na ciki wurin taimako kuma ah, ababa da yawa ni kan kaina zakkana da sadakokina da zan yi insha Allah ciki ni ma zan saka ah, kaman kada nake muku magana ni kan kaina zakkana ah, sadakana da zan yi da ababan da zan yi duka insha Allah a ciki ni ma zan saka shi yasa in shai ya dawo ba na son mu saka wani account number da wasu ababa amma in shai ya dawo a cikin account din za mu turo muku da account number din in Allah ya da ni da kaina sadakan da ababen da za mu yi kamar kan da na gaya muku zan maimaita akwai bayan Allah da suka zo ah, da suke neman taimako watan wallahi ta zo mini da kuka za ta yi aure tana neman mi- eh, ta- tana da mijin aure amma mijinta bai da karfi bai ya- baya aure amma wannan matsalar yan Najeriya ne ban san abin da yasa ba ya kamata a cire wannan matsala ya mace za a daura mata aure shi miji e ita mace ita za ta sai kayan gado za ta sai kayan daki za ta kara kayan kwaba da sauran ba duka wahala ne a gane ba haka ba haka bane namiji tun da kayan niyan da ka yi aure kai za ka gyara dakin ka talabishin kwaba gado da komi ka za ka yi amma kaga wannan wahala an ɗora wa mata a kasar na yasa shi- macen da iyayenta ba su da hali wato su ba su su yi aure kenan shi yasa wannan ababa duka za mu magance su amma duka kamar wanda suka kawo mana kukan za mu duba mu ga tallafin da za mu yi musu a ɗaura musu auren za mu yi in Allah ya yarda yasa shayyan Allah ya dawo da shi gida lafiya za mu yi haka yasa jama'a ku bar mu shiga a babi na ɗaukan tambaya saboda kun san wurin shayi a da as- as- asuba kenan su sun shiga lahadi ko mu ba mu shiga ba yasa ku bar mu yi amsa wayannan ku bar mu amsa wayannan tambayoyi da aka yi kaman kan da muka yi magana tambayoyi guda biyar za mu yi tam- za mu amsa sauran za mu ajiye shi zuwa gobe in Allah ya so ya yarda shehi ah, zai ci gaba da shi in Allah ya kai mu gobe shi yasa insha Allah za mu bude kenan ku yi hakuri minti daya wa- minti daya ina budewa saboda mun samu ah, wani mishkila ne a nan amma na gyara shi yasa za mu ah, fara amsa tambayoyin kenan Ah, Masha Allah. Okay, good. Uh, Farkon tambaya da zaka tambaya, um, ta ha, farkon tambaya uh, wani bawan Allah ne uh, mai suna gashi nan dai, gashi nan gashi nan dai. Shi yasa ku ya ku ya hakuri jama'a uh, minti ɗaya. Uh, don al bari man kashe datan sa ina shi sa nake samun mishkila masu kira kiraye kiraye don Allah ku ajiye ku bar kiraye mun ce ba mu dogon kira recording ne kai da kake da tambaya uh, all you have to do all you have to do is to record ka record ka turo mana insha Allah shi sheik zai amsa amma kira saboda ana neman a natsu a natsu wurin abin da har gashi na Musa very good um na san shai shai yana sauraro shai yana sauraro mu dai Allah ya taimake shai shai kana kana sauraro sauraro mu dai Ku nake saurara.
ah okay shai ya kuri abin na- abin da sa nake um, kasi ina uh, ina setting ne yan yan TikTok daga suna tambaya su ma ba su ya kuri minti daya minti daya minti daya minti daya jama'a settings na yau yayi very poor uh, laifi na ne ku ya kuri laifi na ne settings na yayi very poor da nake da nake jin wa'azin shehi na shagala ya bari uh, na shagala ina jin wa'azi na jin daɗi ban yana abin da zan yi ma na kasa kamar na annabi Yusuf da ake magana kaga shaka shagala aka ta yanka hannu irin shi ne dai wa shayi Alright. to shayi ga farkon tambaya da aka tambaya shi za mu ji a nan to jama'a mu ji
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki ina maka fatan alkhairi da fatan karshen na lafiya ina kuma gaida malam. Tambaya ta a nan ita ce wai yanzu kamar misali mace ce ta ɗauki azumi zuwa kamar wata ƙarfe shida da wata minti ma ashirin haka sai jini ya zubo irin period haka amma kuma kaɗan ya zubo daga nan bai ƙara zubowa ba aka sha ruwa har bayan shan ruwa shi ne take tambaya cewa azumin tana nan koko assalamu alaikum sarki zaki fatan alkhairi fatan kuma an sha ruwa lafiya ina gaishe da shek nasir malam shek nasir adu musa sarki zaki tambaya ta ga malam ita ce mace ce mai- tana azumi to misa- ta kai wajen irin karfe shida na yamma da wajen minti ashirin sai kawai sai jini ya zubo period haka amma kuma sau ɗaya ya zubo da ya zubo daga dan bai ƙara zubowa ba gashi kuma an kusan shan ruwa to azumin tana nan ko ko za ta rama wannan azumin
to masha Allah ya maulana ka ji tambayar da bawan Allah nan yayi
Ya tambayar ta kenan?
eh
To, a'udhu billahi sami alim shi a rajim bismillahir rahmanir rahim. To tambaya na farko a dan uwa mai albarka yake yi game da azumin mace wacce jinin haila ya zo mata. Shi jinin haila in ya zo ya karya azumi. Jinin haila idan ya zo samu mace azumi ya karye. Idan dai da a ce an sha ruwa ne to shi ke. Amma idan dai ba a sha ruwa ba jinin haila in dai jinin na haida ne to ya karya mata azumi. kuma tana da daman da ta sani da ta san cewa wannan jinin na haila ne tunda ita tana da bibiyan abubuwan da ke gabanta kuma ta sani sun san lokutan da suke yi in ma canzawa ne in ma duk ta sani saka jinin haila ba a yin azumi da jinin haila kuma ba a rama sallah a lokacin da ake jinin haila amma ana rama azumin bayan an fita daga wannan jini din wannan shine a takaice abin da zan faɗa Allah ya taimake mu
masha Allah Masha to um, Allah.
to za mu je tambaya na biyu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sirrinki, kawai na ya ake da kuke da shi kana ya azumi ya ibada ya fara kwana fatan ko yana na yin lokacin da ta na kira na ga an kaso ya kasuwa ina yanzu ba a lokacin kira na ga malam da yana sauka. A ni tambaya kawa abin da naka tambaya da shi kamar mutum idan ana bin shi kamar kwana uku hakan ga cikin wata. sai ya tashi ramar so ya tashi ramar so to cikin gudan nan ya sha rawa cikin shi ka fara ta hau kai da ko dai rana watan da ya sha ruwa cikin ta kawai na zai biya ko dai ya yi kafara na ina tambaya kawai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحكي زي شيء أولي جينا من تأكو يا عزو يا عبارة يا بعد ما أولي كما تأكو كرهنا ينزع كشكي وجلنا لا فصل لكنا نفلا شكو وشلنا سيار الأمر على عرب سلون أبي شرطانا يا ثمانية يا جالي لا أفكار فلا خطأكو علي إلا لكنا يا سوي يا فواركو آه a game da tambayar da na yau ta jiya sai za ka samu dama yau sai ka tambayi.
To, a shashi wannan bawan Allah yana nufin cewa a tambayansa cewa ya yi azumi da ya yi azumi shi ah, da ranar saka shi ya manta ya sha ruwa. Da ya sha ruwa a cikin wannan azumi a wurinsa azuminsa ya karye shi sa ya ci ya ci gaba ya ci abinci saboda ya san mantuwa ya sha ruwan. To shin kafara eh, zai cika azumi ne ko dai wannan kafara shi ma ya kama shi shi ma wannan kafara ya kama shi zai kafara ne ko dai azuminsa zai cika kafara ya kama shi ko dai azuminsa zai cika na rana ɗaya saboda mantuwa ya yi ya sha ruwa to da ya sha ruwan kuma bai sani ba yana gani a wurinsa yana ganin azuminsa ya karye shi ya ci gaba da cin abinci shi yasa yanzu da ya ji wa'azinka wannan azumin nan kafara ya kama shi ko dai azumin zai biya.
gaskiya wannan zan ce sai na tambaya zan zan tambaya wallahu ta'ala alam insha Allah in na tambaya zan zo da amsarsa ko na dan bincika insha Allah
To, To, Mm.
salamu alaikum wa rahmatullahi Allah shi taimaki sarki zaki, zakin ma'aiki, barka da shan ruwa da fata an sha ruwa lafiya ya azumi ya ibada. Shehi na shak Malam Nasir, ya ibada ya azumi. To, masha Allah, muna godiya Allah ya saka da alkhairi shehi na. Eh, sarki zaki tambaya ta ita ce, wai ya halatta ka bi wanda ke shan sigari sallah eh shine da ya tambaya ta wurin malam sannan kuma tambaya ta ta bi sarki zaki ko dai a bar gude eh insha Allah dai in gobe kuma in ya so sai in ƙara shigar da wata ka tambayar ta yi yawa
Da malamin nan na kusa da na tambaye shi wa, wa, wa, wa yake bi sallah da yake shan sigari dan sallah shahira.
to ah, Allah hakika a takaice bin wanda yake shan sigari sallah ba haramun bane bin wanda yake shan sigari sallah ba haramun bane sai dai kuma saka wanda bai shan sigarin yafi abi wanda yake shan sigarin shan sigari haramun ne a musulunci domin almubazzaranci ne kuma jefa kai kan halaka ne duka kuma Allah ya haramta su wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shaytan wa kana ash-shaytan li rabbih kafura kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura sannan kuma Allah ya faɗa a kan abin da ya shafi a a jefa kai cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin saka to shan sigari kusan malamai kusan a ce ma za za a iya ce sun yi kusan ijma'i sun yi ittifaki akan cewa shan sigari haramun ne to saka wanda yake mai shan sigari idan ya zo ya sallah to a ka'ida wannan sunan shi mutum ne wanda yake da hali wanda yake a musulunci ya masa naƙasu bai da sifa na limanci bai sifa na limanci da za a samu wanda bai shan sigari shi ya fi cancanta a tsayar duk da cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa shan sigari hara- haramcinsa ba ga iya almubazzaranci ba ne ba ga iya jefa mutum kan kisa ba ne tunda su kansu kamfanin suna rubuta a smoke smoke smoke ne ko liable to die on Ya ya is Menene harmful to humanity.
yawar ya karaga suna rubutawa wai idan mutum na yi to fa zai iya mutuwa na kankantan shekaru to abin da suke nunawa wannan jefa mutum zuwa ga halaka ne su kansu sun tabbatar kaga wannan haramin ne na biyu kuma ai, abu na uku kuma akwai malaman da sun tafi akan cewa sigari haramun ne domin na bugarwa akwai labarin da na ji ake faɗi maulanmu shakshar ibrahim saleh yana faɗin haramcin sigari sai su- wani malami a nan misira yake ce masa ai shi bai ma tabbatar da sigara haramun bane sai da yasa aka so masa kwali guda ya shiga ɗaki ya kulle ya dinga sha ya dinga sha sai da ya shanye yace amma tun da ya kwanta a wajen sallan azhar ta zo bai tashi ba al'asar ta zo bai tashi ba yace anan ya gane cewa tana bugarwa to shi nan suka mata hukuncin cewa a haramun ce shan sigari saka to sigari gaskiya ba ba daidai bane wanda yake sha ba za a hana shi limanci ba amma bai kamata ya limanci ba in akwai wanda bai sha ya kuma cika sifofin limanci saka shan sigari alamu ne na cewa mutum babu kamala a cikin tafiyarsa Allah ya taimake mu amma sallah yayi a bayan wanda ya sha sigari Allah ya taimake mu
to masha Allah Masha Allah.
to masha Allah mu ji tambaya da ke gaba mu ji tambayan da ke gaba
Salamu alaikum. Sarki zaki. To barkanmu da isan shekara. Allah ya nuna mana karshensa. Ubangijin Allah ya taimake mu. Kai ma Allah ya taimake ka Allah ya baka ladan aikin kirkin da kake yi. Ubangijin Allah ya saka maka da alheri. Ku biya muna ya yafe mana kurakurai. Sarki zaki yawan kuri tambaya nake da shi. Da nake son yi magana kai kake da malamin da kake kawo su. ya so ai ya tambi muna malamin sai mu samu mu gane gaskiyan al'amarin ka gani in ka duba gane aka in za a yi aure to mu za mu je aure ni mutumiyan gane ce na manta suna na hajiya lami ina magana ne daga uk to mu gane za a yi aure ko za a aure da mu yin abin da muka ce ni daga kasashe sai muka ce gidajen mazaje su kenan To, amma, sai na gani kasan autan, in za a yi aure sha ce wai yariya budurwa ta samu miji. Amma abin da ke ciki ne ba kayan daki, shi yasa ba a iya ayi auren ba. Wani bin ma shi ka gani wani bawan Allah ne wani mai kudi shi ka gani ce ya doki nauyin kayan daki wadansu 'ya'yan matan da suka samu aure amma iyayensu ba iko. to sarki zaki wannan abu gaskiya yana daure mini kai sosai saboda da ya kamata a ce duk uba da Allah ya azurta shi da 'ya'yan mata ba abin da ya rage illa ya ga kamar yau ya duba yara sun kai aure kuma sun samu mazaje ya aure da su murna kowa ne uwa da uba duka amma to abin ya bullo da sari haka in dai diyanka ta samu aure maimakon ka yi murna sai ya zama ka bakin ciki. Saboda me yasa yanzu za a doki matar, wai mijin nan ya zo da sadacinsa da zai aure da ita. Dama ai sadaci ita ce abin da ya zama daidai inda ya kamata namiji ya baye kan ya auri matarsa. Ko na yi karya. Amma bayan shi ya kawo sadacinsa da wani kayayyakinsa da zai kawo. To yanzu bashi ya tashi daga sihirin shi kenan. Abin da ya rage wai matan in an ka bashi matan auren. Sai baban mata ya kuma sayi mai katifa har da kujera da talabishin. In za a kai amarya, a kai amarya da kayan daki da gadon kwana.
baka diyan baka gado Sai ki za ki ai yanzu da muke ga. Ka ci ka sha ma ai ba wasa bane. Yau watakila wani shi bai da shi. ya yi kokari ya ciye da ‘ya'yansa sun kai minzilin aure, za su yi aure kuma sai auren su ya jaga mai talauci. Sai ya je yaran ta kudi ko wani abu sannan ya yi ma yaransa aure. To ni wannan ne nike son tambaya. Yan kurka tambayi muna malami. Yana cikin Kur'ani ne ko hadisi ne ya kawo cewa in dai mace ta samu aure ya kamata ita ne za ta sayi kayan daki su katifa sannan a kai ta dakin mijinta. yi magana na kenan a tambaye muna malamai amma in dai ba haka nan bane taulan malamai su fito su yi muna bayani a hadisi ya kawo aka ko cikin qur'ani yana nan aka amma dai ba shi nan aka sarki zaki wannan ya kamata mu yi tarin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kawo in dai mun ansa sunan musulmai mu musulmai in dai ba shi nan a bar mu bi wannan sani to da wannan ya kama dukkan mu sauki in yariya mace take aure ba za a zauna ana yayan matan ba su son aure ba su suna son aure sarki zaki ko budurwar da za ta ke aure ba su son aure ba mu wata kila wangan irin sayayya kayan katifa da komin ta dan mai shin nan ne da iyayen ba su da shi ita ne za ta nemi kudin ta ta tara sannan ta yi aure amma ba shi nan malamin su yi amfani don Allah don annabi su fito su yi muna bayani yana nan ko babu amma babu su yi ankuri wannan ma aji a yi muna fada a kai a yi a cire yayan mata sun yi suna shiga aure da kwanciyar hankali kawai ni magana na kenan Mun gode.
ka kawo muna malamai su zo su yi muna bayani in dai babu haka nan To, wai Hajiya Lami daga London ta yi wannan tambaya. Gaskiya ne, in baka diyana kuma in baka gado, in baka mata in baka gado. Bismillah shayi.
Wato, al'amarin gaskiya abu ne wanda yana da kyau a tsaya a yi duba a kayi, duban kuma dole sai an samu haɗin kan mutum uku. Na farko, dole sarakuna suna da rawan da za su taka. Tukunna na biyu malamai, na uku kuma iyaye, sai aka yi wa lamarin wa hukuma. Amma matuƙar za a ce zallan malamai, duk maganan malamai ba zai tasiri ba. a wannan harkar sai in an hada da sarakuna da iyayen yara babban matsalar da aka samu al'adu ne aka dinga shigar da su na bid'a wanda suka girmama lamarin idan mutum zai aure za a zo a yi kudin na gani ina so za a zo a yi kudin fati kudin mene kudin mene a kama hotel a kama menene sai ka ga kafin a yi auren kawai an kashe wasu miliyoyi ba a ma shiga gidan ba wani ma zai yi haka bai da gidan zama nasa na kansa ya kama haya ne amma zai kashe kuɗin da ya fi ya kai gina gida saboda me yasa buri ya so ya shiga cikin aurarruka za a ce sai an yi akwati mai kaza sai an yi kaza sai an yi kaza to amma da za a bi tsari yanda ake yi da za a bi tsari wanda ya kamata to miji ya zamo idan ya zo kuɗin sadaki da zai bayar da shi ne za a sayi kayan ɗaki shikenan idan ya bada kuɗin sadaki da shi za a sayi kayan ɗaki wanda za a yi haka a ba wa mace kuɗin da kuɗin da zai sayi kayan da kuɗin sadakin duk ya tara ya bata ita ne ta sayi kayan da za ta saka ta zo ta sayi kayan ɗaki da wannan kuɗin da ya bayar ɗin da shine zai fi to amma gaskiya matsalar da ake fuskanta yanzu society gaba ɗaya ya lalace ne dukka wannan ba ba daidai bane amma abin fa suna da yawa ba ma zallan waye a sayan kayan ɗaki bane yanzu abubuwan akwai su fati wanda su ma matan sukan ce sam dole he miji yayi fati sai ya yi fati iri kaza a je a kama hotel iri kaza wanda zaki ga haka yake hada a rasa samun miji na gari tsayayye wanda zai tsaya auren duk wanda ya zo da gaske in aka kalli cewa shi ba ga yanda yake sai a canza sai a ɗauki na ƙarya to iyaye gaskiya suna da daman da su taka rawan gani idan mutum ya zo neman aure gidanka tunda ka san ba wajibi bane a musulunci al'ada ne irin ta zamani ta zo da shi to zaka kawo tsarurrukanka wane ga yanda za a yi ga yanda za a yi to amma abin individual ba zai yi ba sai an haɗu an yi shi wato gabaki ɗaya ya zama kowa da kowa ne an yi abin collectively ba individual ba kowa da kowa ya zama iyaye suna da hannu sarakuna suna da hannu malamai suna da hannu to wannan ne sai aka yi ga hukuma su kuma ya su zantar to idan an yi haka lalle al'amarin zai kyau amma wannan matsalar wajaje da dama ana kokawa abin da zai bada mamaki duk kasan da aure yayi tsada to fa ƙarshen ta fa zina ne yake yin arha domin abin da aka aka rasa samun shi ta hanyar Allah kuma lokacin sa yayi to ƙarshen ta kuma sai a same shi ta hanyar sabanin Allah to wannan gaskiya yana da kyau al'umman mu su tashi sosai wajen a haɗa kai ni a kai na zan iya gyara nawa akan ka zaka iya gyara naka akan ki zaka iya gyara naki to amma in ana so a haɗu ga baki ɗaya to nan ne zai zama doka na kowa da kowa wannan sai zama an samu gyara da gaggawa sai haka wannan yana da kyau a ware lokaci a yi magana akan abin da ya shafi tsarin aure da yanda ake yin sa a musulunci da shauransu yadda za a san kowa da miqdarin abin da zai iya yi a nan ina ga sarki za mu tsasa da wayata ba caji Allah ya taimake mu na'am To, okay, sauran yan tambaya ku yi hakuri.
eh amana uzuri Saboda ga akwai kamar wurin hudu amma ku yi hakuri to tunda shayi ya nuna batirinsa shai zai mana addu'a mu tashi in Allah ya so ya yarda ku yi hakuri ah, za mu ajiye shai zai mana addu'a mu tashi bismillah shai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله
Allah ya saka To jama'a Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya wannan magana da shai yayi gaskiya yana nan ni da kaina ina cimin tuwa kwarya. Wallahi yana cimin tuwa kwarya sosai gaskiya. A baka mata kuma a baka gado. Ah, wannan da gaskiya. To amma insha Allah za mu zo mu yi magana a kansa, za mu yi tsawata a kansa sosai. Amma insha Allah jama'a ku saurare mu yau ranar Lahadi. A gobe ranar Lahadi. Za mu fara da kaman kan da program muke magana. Za mu fara da mata bibbiyu Uh, bibbiyu- mata biyu za mu zo da su mace biyu in Allah da gobe mata biyu su za mu zo da su a ci gaba da wannan program in Allah ya so ya da karfe takwas da rabi sannan kuma kuma masu kira bayan an kare program jama'a tun da dai mace bata ji kunyan wannan abu ta zo da kanta bi ma'ana aka zo aka yi ba shi kaga wani namiji ya kira ne ce mai wai sarki sal- jama'a assalamu alaikum